إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram da shiryawa da gabatarwa an wan ilyas bin abdullah Allah mana mafaka gashi dai muna sha hudu ga wata na ramadan hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara allah mana jagoranci yan uwa kamar yadda aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka a lamba airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96 99 0 an sosan bai koko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kinan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Alhamdulillah ina kwano.
lafiya alhamdulillah Tashi lafiya ya ibada.
alhamdulillah Wa dalla. Tambaya ce gare mu.
na bismillah ana sana sana Da wai kaman yanzu mutum yana azumi haka.
eh To kuma to kuma mura ce yake haka kaman baki na kike tana da mushi haka.
eh To kaman yayi kaki haka ya tofar da wata haka to wata kuma baka sani ba ta mutu haka daga makogoranka kaman ya kuma tsara.
to bismillah jaka kuma sabin wa
Eh tafiyan shi ne akan kaman wannan sallar tarawih ga yi.
eh ita ai an ce sunna ce kenan kamar sun ka isko abinda ka isko liman ya samu a gurin shi kenan ba sai ka tashi ka karu wata ba da ba haka eh kamar wanda ta bar kamar wanda ta bar ka haka eh in ka isko kamar irin ka biyu to kuma in ka ji su kana ya taso ka karo sauran ko kuma shi kenan kawai sai to shikenan eh, halittar ka da ke Salam- salam- Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
alaikum salam
Na bismillah.
alam wa kasra Lafiya alhamdulillah.
ya azumi Alhamdulillah.
jiya ana fasa Ha?
jiya jiya da asar Eh, ina sabon gaba na shiga cikin sabon gaba ta da asar eh, hatta da ai wannan sama eh.
da ya wani fashi kuma ya kama shi a suhab
Ha?
da nake tunanin wani lokaci ne sallar asara Eh.
ya tunani na dai ban tuno ba lokacin da na yi Ha?
a iya tunani na ban tuno ba lokacin da na yi sallar asara Eh.
da na bin liman maka yi da la'asar Ha?
da na bin liman maka yi da la'asar To,
za ka yi da a lokacin nan na tashi da ya kabbara kuma na yi ikama tashi kawo asara eh.
to ya nuna kuma wannan Ah, to sai yana mai dole asar kin to ba mai dole asar kin da zama azar kin yake na ji kiran. Na gane, ya kama sha Allah. Eh, Assalamu alaikum. So. Ass- Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Malam muna da tambaya.
To bismillah.
Wai mutum yana iya rasuwa kuma a ce wai ya dawo wai a kirki ya koko gidan
To shikenan bismillah to shi dai kenan assalamu alaikum assalamu alaikum yawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to bismillah to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum la ya la to bismillah zakka ta gona Eh, kamar da kawo gona ko ta gyaɗa da wani abu da sauransu ba.
to na gane na to na ga ɗan amsa yan uwa a takaice akwai mai maganar wajen kaki to ɗan uwa maganar majina bakin abin da ka hudu ka hudu abin da ya koma bai wani illa ga azumi abin da ya koma na majina bai illa bai bata azumi a takaice kwan sai mai maganar eh, masabuki ne ya zo a tarawihi shin abin da aka huce shi na sallah sai ya ciko abu ɗaya ne misali masabuki ka zo tarawihi ka samu raka ɗaya an yi sallama a nan za ka tashi ka ciko raka a ta biyu ka yi sallama ka bi su amma misali raka a sha ɗaya ka samu ko bakwai ko tara ko biyar ba magana ya ka ciko aka yi wuta ya ƙare kurin ka ƙare sallar dare ka ƙare tarawihi shi kenan sai dai nafila da ake ta cikin dare ka a biyu in ka tashi kana iya da amma ba za ka maka kare ka rakoyin ka biyu duka bai ka sha mu sha ɗaya a bakin abin da ka samu da neman ya ishe ka sai mai maganar wasu wasi ya zo iya tunani to kamar da yake hudi dan wa wasu wasi na ibada bayan ibada ta kare bai tasiri kai tsaye ga wannan ibadar za ka yi ƙoƙarin haka kamar da kan la'asashin ka ta yi wannan kuma gudun wani abu ne na wasu waje ka samu ya ka yi a zuwashin gaba lahi bane ba masallar ka ta la'asar ta yi tabbas sai magana mutum ya rasu ya dawo kirikiri wannan ba gaskiya ba ce in ma ya dawo na shaidani ne ma an samu amma ba wanda zai mutu ya dawo duniya wani abu daban ya yawo kuma ya kurin ma ƙarya labarin ƙarya aka bada ko wani shaidani zo amma magana mutumin da ya mutu an kare kwanan sai tashin kiyama shirme ne ba gaskiya ba ne ba kurin karya ce wani zai yada wanda kuma ba gaskiya ba ne bai zuwa gaskiya haka nake gaskiya amma ku da shi kurin wani ya su iya kulle wani kulle wata damwara akwai ba wani abin da ba shi da shi kurin ba gaskiya ba ne ba a mutuwa a dawo gida an kare sai Allah kai mu ma'ana kiyama kurin sai mai maganar kabili a nafila yan uwa maganar kabili ko ba idi a nafila akwai bambanci misali yanzu kabili da masu kawo ma misali wani bayanar da sura wurin bayyanawa asircewa karatun sura duk wannan babu wani abu daban wanda nafila take bukata ko misali yanzu a nafila na samu misali na samu raka'a biyu he na mance na tashi kaga nan ba wani abu matsala nan kun na cigaba ko da na raka'a ta hudu ba magana in kabila nan akwai bambanci da yawa misali amma misali a nafila misali sujada misali sai kai sujada uku kaga na zaka zaka baji ko ko misali a lafiya misali ana tarawih sai kai sallama a raka'a ta daya kaga nan zaka tashi ka kawo ta bi kai ba da salam dan ba ba wuce da kai amma bambancin yana da yawa gaskiya ba ba dai ba sai kura ka ce inda ba duka kadan ne kadan ne ake yawan lafiya sujada sahwi a kan Allah sai duk da suna kan sa daban wannan da shine wanda ambata maka sai mai maganar assalamu alaikum ta bismillah
malam ne matsayin musamman da yi sallah shi ne ƙari sallah aka gaba da shi da shi kamar ya goma marasa lafiya ne to kan shafa shi yin ya gogo shi ba to ne matsayin sallah shi bayan ya ƙari sallah zan yi da shi to shi ke assalamu alaikum na assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yi magana ha na'am bismillah
alaikum
wa alaikum salam
kawo ma ya fara la ilaha illa alhamdulillah
yanzu misali kamar sanar la'asar ko azhar eh
amma in kai hanyar ke to misali in ka zo raka farko za ka karanta fatiha sura
eh
wato idan kuma ka zo kai zo na ma kai ya ka zo kan da za ka karanta sura ko ya wata za ka karanta eh
idan ka zo in ka yi raka na biyu na farko eh
in kuma ra- raka biyu na ƙarshe za ka karanta fatiha ne da sura ko a ka fatiha kawai za ka karanta kai ka iya sama
to na gani sai an jima assalamu alaikum assalamu alaikum wannan salam na'am
yau
ha ha yau ba ها to naga assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam an tashi lafiya la la alhamdulillah wanda wai tambaya ce ce kamar wa- wannan ma'aikata kamar su karso ta da ce kamar da an gama to
ko tambaya ta ce
eh za ta aka ɗauki azumi ko me ake ce mishi wajen ta kai wajen biyar da sha takwas ba eh ha ina da azumin namu ya kai wajen ƙarfe biyar da minti goma sha takwas eh
muka yi sahur yo kun sani ba ko kun san da ba ko kun sani ba
mu sani wallahi yo daga ba ko gane gomi bi daga baya ne muka gane to shike naji assalamu alaikum to an a takaice wannan mai magana kan akwai wanda ya magana zakka ta kayan gona eh duk abin da aka samu ne dan uwa takaice zakka ta kayan gona tana da adadi tana da haddi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani babu zakka cikin kayan gona sai ya kai wuski biyar wannan wuski biyar shine ake cewa sa'i dan wuski guda sa'i 60 ne 60 so biyar kenan sa'i 300 shine suke cewa tiya 300 to amma gaskiya magana idan ka samu sa'i ba yanda za a yi sa'i ya kai tiya guda ko da ko da tiya lati ko da karamar tiya ce sa'i bai kai tiya ba da sa'in da muka yi kuma mun jarraba mun auna mun gani kuma mai so ya jarraba ya gani na kuma sai rigima tiya ɗari ku ce kurin a kakai gadama ka ɗauko sa'i ko ka samu muddi hudu ka zuba a tiya ka gani in ya kai tiya a takaice dai da sa'in da muka yi misalin tiya ɗari biyu kai tiya eh, tiya da take wadda tiya ɗari biyu da arba'in ta kai ita ce take kai nisabin wannan sa'i sa'i kenan da yoku tiya 240 sai mai magana sai maganar kenan in abin da kai na kayan gona kuma menene in bai kai wannan yawan ba misali bai kai ba misali jambahu tiya 40 guda shidda an baka samu jambahu ba tiya 40 shidda guda shidda kenan zakka ba ta kama ka ba ko da ka bada sai kun ka bada kullum sadaka ce ka bada amma zakka ta wajibi ta kama ka ba da abin da bai kai ba kenan tiya bahu ne din tiya 40 guda shidda an bai kai haka ba zakka ba ta kama ka ba wani za- wani bahun kabi bahun uku wani ma sanhu wani ma ce in ma wai in ma ta ka samu ya karaba gida goma duk wannan hira ce ba addini bane ba musulunci ya kashi ba sai mai maganar jini a rigar shi bayan ya dauki mara lahiya ya ga jini a rigar shi to shi dai maganar jini akwai sauki a musulunci na lamarin jini jini hatta nan cikin mai ziya ya kawo masalar jini in ya yi kasa dirhamar bagali kenan misali suna kasa misali kamar zaman dala biyar in bai huce ba haɗin dala biyar wannan ko da a malikiya ko a ba mai ganin lahin shi ko da ka sila da gangan ba matsala kan shi to za a magana a ɗauka matsayin shi na najasa ma ko najasa a cikin ka sallah ka ƙare magana ta jamhurin malamai in dai ka yi sallah ka ƙare ka gani to sallah ta yi sai dai a wanke saboda gaba wallahu a'lam sai mai maganar eh, uwaye me aka ce uwaye wata an addu'a za a ma uwaye to addu'a ta uwaye alama gafir li walidayya alama gafir lahum rahama misali alama gafir li walidayya nasin qur'ani ya kawo ta kan haka uwayen ka duka biyu ko misali uwa ce alama to uwaye ko ko da ransu an wata addu'a ga mahaifa wai ba sai sun mutu ba ko da rai ana ma mutum addu'a kai ma hakan kan ka addu'a eh ba sai sun mutu ba lama ga fil walidayya lama ga fil ma warhamma sai mai maganar karanta fatiha a raka'a bi ta karshe wannan an samu ruwayoyi sun tabbata wani lokaci wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ƙara wani abu akan raka'a bi ta karshe sai zaka ga koda fiye malikiya ya ce wanda ya ƙara sura a raka bi ta ƙarshe falashi a alai ba abin da zai sau sun san akwai wata wani abu da ya zo a nan wani lokaci na ke idan mutum ya ƙara sura a raka bi ta ƙarshe ba abin da zai kuma ba lahi bai sunna mai da annabi ya ƙara wani lokaci mun bai san ya haka a kusa bayan da tawaina yanan na haka da jin sai kawo magana ƙara wani abu akan raka bi ta ƙarshe nan cikin mulugun wani zaka ga ruwayoyin hadisai wanda manzana yana ƙara wani abu a bayan fatiha a raka bi ta ƙarshe sai mai maganar na maganar sahur to shi maganar sahur ko shan ruwa idan mutum tsakani ga Allah iya tsammani alfajir ba ta keto ba sai tashi sha ruwa ko kuwa iya tsakani ga Allah iya gara ta wada a inda yake misali ba mantar ko wani ladani ya turan fansu sai sha ruwa duk wannan suna da sauki an ɗauke maka maganar ramuwa kuskure ne wanda ba a ramuwar wannan azumin kuma da yawa kana lokacin sahabbai na misali annabi na da ya tawa kana an sha ruwa rama ta fada ba kuma ba kaba nasin da ya kama maganar kurama an samu lokacin umar bin khattab an sha ruwa an hudo da akusa na abinci da gidan hafsa kurin ranar da gari da ya waye hali da waye aka ce ai ga rana nan subhanallah he mun rama umar ya ce wallahi la wallahi ma ta karafin ism umar shi ba za mu rama ba don ba mu da zangan ba daga cikin kenan ba matsala ta abu assalamu alaikum na'am bismillah bismillah ha sama goma ya buhu biyar da kuma na ba su kake da zai shi assalamu alaikum assalamu alaikum نعم لا لا ها to ba jin gaske ne bismillah daga mune ka to bismillah no eh eh yawa kuma tambaya ta sun ci kuke wai kamar yanzu mutum yana ana sallah eh sallah a cikin ta warware yayi yayi dan aya yake da kan kuma zabu wata buɗe an wuce kira ta a daya kuma dama ba yana da bari ke ba dan shi kuma ya ji yana wata
eh mi amma kuma ana yin kirka ne ko kuma ya sallama ya rasu ya zai zai dan ce dan ko ya sallama kuma ko ya tsaya to shi ne duk da wani
to assalamu alaikum assalamu alaikum
wannan ya zama kan sanan assalamu alaikum
sanan kan zuwa ha
sanan kan zuwa banda ji sanan kan zuwa eh
ina tsaron suna ne assalamu alaikum Walaikun salam mala ina kwana.
alhamdulillah Malam malam muna da tambaya.
na'am
Malam masallaci ce da kwai gaban gidana kuma ni ban da samun damar da zan kusa salatu tarawih.
eh Kuma suna da suna da kofar mai wanda ko da an cire wuta zai iya tsayawa. Shi ne nake ta ina iya bin su ni dai da bin da samun dama ina bin su.
eh na gane Yawwa. To kuma tambaya ta ta biyu.
eh kamar yanzu namiji ai ake cewa kafin sallah su ba ni sallatin da uwan garka ta ne fajr ko eh kan yi masallaci to yanzu kamar ni mace na tashi ko sai naga ana Allahu akbar Allahu akbar ana ta sallah eh ina iya yin a tashi fajr ni ta ban yi sallah asuban tunda ni ba masallaci zan ci ba ko kuma sai na yi sallah asuban zan rama ko kuma shikenan tunda lokacin ka ta da fajr din ta wuce ba zan rama ba to
yawa shi ne tambayoyi na to shi kenan assalamu alaikum Mm.
na'am
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mana an tashi lafiya alhamdulillah
ya shirwa alhamdulillah a radio kusan ki na'am
mana rasu kuna gidan radio ne wani lokaci za ku ga gidan radio ina da tambaya na ni yanzu wani kaina, yanzu wani ina kaina.
yanzu a gidan radio nake kai tsaye ne ana jin ki ma abin da ke hudu eh wai wani lokaci za ku bar gidan radio sai ba sha daya
to Allah ya gwada mana to assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Allah ya gama da na'am bismillah
Wai kamar yanzu mutum ya zo ya rasa a cikin sajar da haifar da asuba.
eh Ko na so radio radio kusan ka
ya ha rasa shi da warware, a rasa shi da warware, kuma in ya dawo sai ya sake rasa a cikin sajar ko kuma wannan mata biyar.
to shi kenan gane assalamu alaikum radio radio kusan kashe radio
salamu alaikum wa alaikum salam
malam tambaya ce gare mu na'am
wai kamar yanzu macen da take ɗaukar kamar haka magani na hutu eh
to wani bi kamar cikin azumi ba zai san yunwa sai ya rika sa kamar tana wani jini haka iya zo mata kuma shi ko ba haila ba ne.
eh to ya ya ne azumin nasa kuma sallah ya ne zai yi sai ta ayyuka ne ta sallah ko ya
naji assalamu alaikum Alaikum salam kanan kana.
na'am Na da wuri.
to bismillah Kamar wasu wasin namu na sallar asuba kenan. Sai ya tabbatar mana lalle lalle mu mai ba zan. Ba da mu wasin da mu daga babu.
ita ma sallah ta yi tun da wancan ba ba ka taba ne ba sallah ta yi wata la'asa ta yi Ha- akan haka ma wasu kuma imam shafi yana ga cewa haka ma idan ka bi liman kan sallar ta ka ta yi balle ma kuma ga wasu wasu tare da kai ta yi kwanan Allah ta Mm. salamu alaikum na'am wa alaikum salam alhamdulillah ha to bismillah ana mi eh eh
kuma nan kablu zai ko ba zai kuma mun kuma waye zama da aka yarda su wani lahiya kuma ba ta wani gane shi kenan sai mu aya ulin ba da amsar abin da na rubuta mai maganar wanda yake aji kayan gona wake ko hatsi to idan me ake cewa eh, sai ya lokacin zaka wai shi ma a takaice wannan hatsin ko wake zai fi da mai zaka a takaice duk mai ajiye kaya da saidawa mai ajiyewa bai sai da lokaci guda lokacin shi abin da aka dama zakka wanda noman da kai shi an ka da min zakka guda an kare amma saye ne kai ka ajiye to wannan duk lokacin zakkar ka ce in yayi ta dukiyarka za ka yi lissafi da shi duk da abu na ajiye iya da rangwami kana iya bari hirar da ka sai da ka hudda zakka ka bada magana ta eh, masabuki da ya zo liman ya janyo shi su kuma sai ma- ya ci gaba da sallah ma'ana ya sallama abinda ake masabuki in aka janyo ka ku a nan kowa sai aiki da ilimi da hankali da mamun da limam da ma- da shi- da mamun da shi liman ke kai da aka saka sallah liman ya gusa ya saka kai ba ruwanka da sallah nan akai kurin sallaka za ka yi ka zo raka ɗaya ka samu ka san sauran ka raka uku biyu ka samu sauran ka biyu to su sauran mamu ne kai kenan za ka yi sallaka kaman kana sallah kai ɗaya inda ka zo ƙarshe su ta ta cika su za su zamna su rinka tahiya sana addu'a in ka ƙare ka zo ka ci ko sauranka ka yi sallama su ma sai su sallama wannan shine tsarin sallah irin wannan in hatta wakana shi limamin zai aiki da abin da mai saura kurin ko kuma za ku yi aiki nawa muku in kun ci ko sallar ku idan ku zo ta ku ta ta cika sai ku zamana ku bar shi ci ko sauran shi in ya kai sallama sai ku sallama wannan shine abin yi kuran mai magana na ji har magana kan tarare na wuta ko na ruwa shi akan na wuta ne yake da sabani amma na ruwa dama wannan kamshi ba wani tasiri da yake na haƙi da yake da magana ta an samu su masu cikin magabata masu ganin a ta sabbi an zama malakin anas ne yana sa akwai masu turare a wancan zamanin cewa wani bude biye magana da a zamanin manzo Allah yana rayu sahabbai su turare ka ba bane da kullum to duk da na wuta ba suna sa masallaci wurin karatu da su ana sa to a samu nasibi daga wajen su wanda ya ce azumi ya kare wannan kenan to amma bangaren na ruwa da dan uwa bashi da numshi ba na maganar domin ruwa idan mutum ya ce misali ai jin kamshin turare zai kare azumi to jin tsami ma dole bai ji kashi bai ji tsami dole in dai baka ji kamshi ba to ka ji tsami ko naka ne ko wani hamada ma sheka ko mace ko namiji kenan magana cewa kamshi haka kurin ya bata azumi to akwai matsala to tsamiwa ya tambaya tsamiwa kowanne wani wani kamshi ne wajar ce sai ya bai da illa akan azumi gaskiya magana sai mai magana tarawihi masallaci a gaban gidanta suna da wandilar da ake sha ko da an kashe wuta iya aiki yan uwa zan tambaye ki ke kina gida sai limami a raka'a ta zaman harko sai meki don yar undular kin san ina ki dan ya kabara kin san ina ki kin ga lokacin da ya kabara ta tashi ke kina zamne kina tahiyya shi iya sun iya sallah alwa rudu ne kuma saba sunna kuma ya saba ma sunna bin sallah daga gida don ne ce miki ba na yi kun turfan ki ne zai shirme ne babu gaskiya bin sallah daga gida ga Aisha radiyallahu anha tana jin daga ɗakin ta tana jin abin da ake a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in wata hidda da ta dogo hidda daga murya tana ji daga ɗakin ta amma Aisha in za ta yi sallah sai ta hoto ta koma ban sahu sallar daga gida yarwa matsala ce ya saba sunna kuma akwai rudu da yawa da zai kasance akwai rudu na baki na baki na baki misali guda na wannan ilimin samu rafkanuwa biki iya sana abin da kai kun kin ji kafara ke gina zamani shi ya ce ya ce ya karatu kuma ya saba sunna kuma ga shi annabi sallallahu ya ce duka ma mai ka tarawih kan kin ba kanki hala ma tunda manzo Allah ya ce sallaki a gida ta lada sallaki a gida ta lada ke abin abin da kika iya kullum mai kun sa kanki cikin wahala ko ki zama sallaci ki bala'i ko ki zama a gidan ki sallaki kullum sai mai maganar rakatul fajar mace a gida za ta yi jira ne uwa rakatul fajar wata nafila ce wadda ake yin ta daman batta shiga lokacin da bai shiga lokacin sa asali asuba yi kenan asuba ce in ta yi alfajir ta ke toma ake yin ta kenan ita mace dama ai ba ruwanta tun ba gida da sallah take masallaci ba lokacin da ta tashi ko da an tare kan ko da ma sallama sallah an kare ba ya kama ba ta tashi ma an yi sallah an ce assalamu alaikum masallaci ba ruwanta da su za ta za ta sallar ta tarka ta fajar da raka'a biyu kuma ta tashi ta sallar ta asuba raka'a biyu sai mai maganar ya yi arwala ya raka ta fajar ya bayan ya raka ta fajar Allah tarore kuma ya ji sake arwala yanzu ya sake raka ta fajar kin a raka ɗan dan nan kuskuren akwai masu ɗaukan sallar asuba raka hudu ce ya su ɗauka raka ta fajar raka'a biyu asuba raka'a biyu a raka ta fajar nafila ce zaman kan take ka yi rikatar fajar rola ka rore ka samu kayanka idan ka sake saba rola kun asuba za ka kare ba ka sake rikatar fajar assalamu alaikum la yalau ha ha eh muna wazi eh muna gidan da muna wazi to to na gode da zaka lafiya assalamu alaikum wa alaikum salam na'am ina ta kuma la ya lau
wai mai ciki tana kira ma azumi ko kuma tana iya huta kwano guda
to bismillah na'am assalamu alaikum wa alaikum salam Assalamu wa alaikum salam
malam muna da tambaya to
idan mutum ya manta rubu'i a eh cikin sallah eh mi?
ya manta rubu'i eh
kuma sai ta tambaya ta eh
yaro da bai ya jin maganar uwaye
eh
da in sun sa shi aiki bai ya yi ya shi muke tambaya nan an za a mai tambaya a cikin nan assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Allah shiga kusa mata.
na'am bismillah Muna mai tambaya da Allah.
na'am bismillah
Yawwa, muna na zo yin sallah wannan ina dauke da rawani da ke shi a fuska haka nan. Ya kuma bayan na yi sallah wani tsoho yake ce min ya ji wani hadisi ya ce maza Allah ya hana sallah da yin haka nan.
ya hana ni
Ya ji ya ji wani hadisi ya ce maza Allah ya hana sallah da fuska a jiki.
Eh, yau ne ka sa kai wasu kaka
Eh, saboda zafin wannan rana kuma shi ke na sai na yi rawani na shi fuska ta gaba ɗaya ba gaba ta gaba sai waje da baki to haka ne.
to na gani
yawa kuma bayan wanda muna tambaya da Allah ne akan wani irin zama ne wanda manzon Allah ya hana sallar a wannan lokacin da ake hudu ba
eh to
yawa shi kenan na gane
muna bar al'adda to a takaice eh, mu yi da wannan akwai mai maganar eh, ta sha maganin hutu wani jini kaza a takaice uwa shi kama abin da dai bayan bincike da muka samu akwai jini da yake zubowa ko ɗigowa mace da rana saboda yunwa kuma zai ɗauki yin goma haka zai irin wannan kenan ba jinin haila ba ne ba bai illa ga haila kuma idan jini ne ke zubo miki ba wani ba ɗigo ya komo jini ne ke zubowa wanda yake koma wanda ya baki maganin kika sha ya baki labari haila ce ko ba haila ba ce nan fatawa ta koma ga likitan ke wanda ya baki maganin kika sha don abin kullum duk ya rikita mata ta canza mata ɗabi'ar su dama abin abin da Allah ya yi he ɗan adam so ya shiga cikin lamarin da Allah ya canza halitta Allah ya mace da ta jini dukkan wata kuma akwai fa'ida da Allah ya haka akwai amfani kwarai to amma yau turanci zamani dalilai da yawa ne da ɗan adam ya kawo sama kan shi an zo an wayewa mata kai da sa musu wannan ra'ayin kurin na sha wannan maganin da wata allura da wani wata roba roba a sa miki duk wannan canza ɗabi'a ki ce da Allah ya yi ki a kanta ce ake so a shiga a yi hukunci a canza kai yanzu kin dole kwa adam samu matsala dole a samu matsala wata ran jinin ya yawa wata ran wata yanzu ma ya tsaya gaba daya ko a ma duka ta hasa haihuwa gaba daya duk wannan wani abu ne da zamani ya kashi kurin Allah ya kiyaye kurin sai mai maganar cewa eh, liman ya yi tahiyar ƙarshe sai tashi da ya tashi har ya miƙe sai ya dawo to a nan za a yi ba'ad salam ƙarin tsayuwa da yi bayan sallama sai a sujada guda biyu bayan sallama wanda aka ba'ad salam sai mai cewa mai ciki in ta sha azumi yan uwa kullum bayani da ake shi fatawa an tara ta zo balla daga sahabbai ba mai hana a hude ta ta maganar mai ciki rangwame in har ta kasa haƙiƙa ta ciyar da abinci kan bacin azumi ba sai ta rama ba wannan ya zama ba kurin mai ciki bace a cikin mata da kai ciki ko kai azumi inda ya tabbata cikin ya hana dan akwai suna ciki ko suna suna azumi tabbas ka san suna da yawa kinan ba haka bane kurin dan da kurin kin dan romo kurin kai azumi kurin kina ciki Allah ya san haƙiƙa Allah ya san gaskiya magana amma kina iya cika aji Allah ya san in ko biki ya wakil ne shine ke da magana a ciyar da abinci kenan kan bacin azumi wallahu a'lam sai eh, mai- mai magana cewa in aka mance ruku'i a sallah in wa mance ruku'i ko sujada duka rukuni irin wannan wata fatiya wata sujada kabila ko ba da bata gyara su sai wannan raka'a sai an sake kawo ta raka'a da aka bar ruku'i aka yi ta a bayanta wannan raka'a za a ɗauka kan ba ita ba sai a ci ko raka'a kan bacin wannan raka'a da aka bar ruku'i a kanta amma kabila bata gyara ta ko ba di sai mai maganar eh, rawani haka ne dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah ruwa cikin sunan abi daud ya hana ruwa ya hana su ya hana sallah da huska arhe baki ma kurun ya hana sallah baki arhe annabi ya hana hamma daga umar dutsen sahabbai ne bi suke sahu dutsen umar ke bi ya huzgewa an kare huska bakinka ba a sallah baki arhe in maka sa rawaninka to ka bude bakinka an ka kare sallah kamar bakin sai ka je bakin ka amma ba a sallah baki a rihe da rawani ko da dari ko da wani abubuwa ba a yi annabi ya ya hana na kenan wannan haka abin da ya gaya maka haka ne ba a sallah baki a rihe ba ka ke suka ba ki aka share ba a yi sai mai maganar cewa wadannan zama ne manzala hana a ran juma'a an hana hudu ba zaman da ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya hana a ranar juma'a idan ana hudu ba ka zamana kan mazamanarka kan takashinka ka tsaye da kawahuwanka irin kenan kwaburinka a sama ta yi irin da ya ce zaman zaman buri haka ka zamana ka ka ka gama kwaburinka sai ka rike hannuwanka guda biyu sai sai su rike kwaburinka kenan kwaburinka a tsaye sai ka sa hannunka guda biyu ka rike kwaburinka a zamane ana hudu ba shine manzo Allah hana ka zamana kan mazamanarka ka tsaye da kawahuwanka kwaburinka tsaye ka rike ya ka gama hannunka guda biyu ka rike kwaburinka wannan zama ne matsala ya hana a ran juma'a idan ana hudu ba assalamu alaikum lafiya alhamdulillah to bismillah
wai kamar yara da suke azumi kuma ba su yi samu su yi sallah menene ma'anar azumin nasu
to kuma da lokacin sallah haka in ana sallah sai ta gani yaro ba zai je ba gurin sallah a lokaci sai in an wace kowa ya wace da ga yara suna shiga suna haka nan ba Eh.
tare da zan ba
eh to
ne da tambaya
to haji na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ina tambaya.
na'am
Wai a a- a musulunci in ma mu ba su san limami sai ne ya kamata a yi.
ha
In ma mu ba su san liman
eh menene ya kamata a yi a musulunci?
To, eh, na gane. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na,
Ina da tambaya.
to, bismillah.
Sallah ce muka yi sallar da asar.
Eh, Ba limamin mu duk sun yi rukuki maimakon ya sa sun ce sami Allahu malimin hamajar sai ya ce Allahu akbar haka zama sallah.
yaya?
Ko ba a faɗa. Ba a faɗa mashi ba. Sai da Radio.
wasu masallah.
Radio, radio kusanka. Na cire gama da yautun.
salamu alaikum Wa alaikum salam.
sannan ku da Yawa.
aiki wannan ni matsala ta wannan shawur da bakin bakin sallah azhar da la'asar ban iya ma tashi ban da in yi su daga tsaye wani biye daga sannan shi da nake so in shi kakani Iyo, me yasa nake?
cikin na ban da lafiya Baki lahiya?
ban da lafiya Ah, baki lahiya ne?
wata rana ina iya yi daga tsaye wata rana kuma sai da sannan
Yanzu tambaye ke ta yin azumin ce ko ta sallah?
sallar ya ai sallar nake tsammanin suna tare da azumi kuma nake tsoron kada in yi aikin banza a'a to a takaice ruwa in dai mutum bai lahiya ne hatta kai ya kasa tsayuwa musulunci ya ba mutum damar ya ajiye azumi daga baya in ya warke rama eh ba wani kuma- ba kumta kanke ba kanke wala abin da an baki sauki a shi abin ma je ya kara ya kara tsanani an baki dama ki ajiye azumi in kin kare daga baki rama kwaram eh to na gode na gode Salamu Allah alaikum.
sa sarari
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am na'am
wannan mai magana yana magana kan wai suna biye da limanin idan limanin ya duka maimakon in ya ɗauko din nan ya ce sami Allahu liman hamidi sai ce Allahu akbar ya ce shine suka tsari sallah wai sallah ya saki akan haka
Ah. to wannan a takaice a masu ganin barin wannan sunoni kuma akan ba da gangan bane ba za a suje da kabilar salam dalilin barin wa'annan sunoni Allah ala mai maganar mamu ba sa san limamunsu to dai a shar'ance in da annabi sai ya cewa limamin da ba a masa sallar shi wanda zai yi wa mutane limanci tilas ba sa so amma Allah ce Allah bai amsa sallar shi dan kwawa ce kai limanci gun dole ya kai ba a san ka to amma in ya zaman to wani abu ne daban na duniya ko musu kuma mun ya wani abu daban na hasada wani abu daban na duniya ya kawo to wannan bai illa ga limamin amma irin wannan halin in mamu ake ciki zama ake tsakanin mamun da ko unguwar masu hudi a ji a zamana me matsala in matsala ce ta addini ta rashin sanin sallah sauransu a mai nasiha ya je ya koyo ya gyara matakin farko kenan dole ya je ya nema ya koya don a gyara sallah idan kuma misali ya ce shi bai koya ya koya kiya to a nan ka kuna da dama in ya tsiguwa ku tsige shi in bai tsiguwa ku ƙara bakin ta kenan cikin ruwan sanyi an dai an ce ya ce bai ta ma an ka ta gaba shi kenan ba an ka ta ka ta ka san sallah sallah matsala ce wannan shine kuna abin yi assalamu alaikum an uwa ina ga lokacin namu ya tahi kuma lokacin ta ayi hakuri kurin Allah kai mu tunda akwai lamba ta ce mutum wanda nan yana kira mai bukata ya tambaye shi bai ji ba yana kira ko ba nan hoton insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad maganar su masu maganar lokaci na tsaye da suhur gaskiya yanzu dai a ce mutum tun daga misali aka ce a tsaye da don nutsuwa tun ba minti goma kuma ka sha zuwa ba minti takwas a ce kai ba minti takwas a ce ka tsira sauri ka kai gaba da haka nan kuma shan ruwa a yanzu kenan karfe shida da arba'in da biyar lokaci ya shiga wallahu alam da mu kuma canza ki kullum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام